ta'ala karan farko za mu dora da tafsirinmu da muka fara shekaru masu yawa a baya a masallacin mu zai fasu bin yaman inda muka jike a ƙarshen suratu yunus za kuma mu fara da farkon suratu hud insha Allah ta'ala a wannan masallaci ne albarka na mu'assasatu salafiyya gandun albasa inda wato za mu rika gabatar da wannan karatu insha Allah ta'ala a cikin Ramadan bayan na aka da misali karfe hudu da rabi insha Allah ta'ala kafin mu shiga karatu kai tsaye ina buƙatar na tunatar da kaina da yan uwa dangane da manufar halittar mu da Allah madaukakin sarki yayi Allah madaukakin sarki ya halitte mu ne ya faɗi manufar halittar wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun yace ba halitti mutum da aljanna sai dan su mun bauta saboda haka ita kuma bautar nan Allah ya faɗi min titi yace al ibadatu hiya kullu ma yuhibbu Allah wa yardahu min al aqwali zahirati wal batina ita ibada shi ga abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi na daga ayyuka na dini da na koyi to kaga Allah ya ga ma mai titi ibada to shi ka ba gane mu ba da aka aiko dan sako wanda zai zo koyar da mu wannan ibada to idan muka kalli tsarin wato halittar mu za mu ga kusan cewa gaba ɗaya manufar halittar ba ma kansa mun sauka da kansa domin kamar yadda na ba da misali karatunmu na hidaya shine Allah ya faɗa ba dan adam ya halice shi ne don bauta amma idan za mu yi wa kan ma'adin za mu ga wannan bautar ko shakka babu mun faɗi faɗuwa faɗuwar makata ta kuwa domin awa ashirin da hudun da muke da ita idan mutum ya kalla zai ga kai in ma awa ɗaya bisa uku awa takwas ya yi asararsu a bacci gaba ɗaya bacci kai awa takwas ɗin ka bacci ne sauran awa goma sha hudu a yanzu da waya ta zo ko shakka babu ka san cewa sai awa takwas ɗin za ka iya ɗauka a taƙaice kenan fa ga matasa ka ba wannan waya to sai ya awa ka ga tuwo batun da kai ce dama ka yi ka da yi in dai ba tsari ka ba kamar da muke ta karantawa a baya cewa za a iya samun mutum ya yi bacci kuma a ba shi lada mun bi biya wa'annan mutanen cewa mutum ya kwanta bacci da niyyar cewa bari ya kai ke ne ya samu karfin da zai bauta wa Allah wannan bacci ibada to kaga da yawa ba da wannan niyyar muke kwanciya ba to sai muka ce in ka kalli ibada ka kalli sallah da take da Allah yake kana salal mu'minina kitabun mawquta cewa Allah ya wajabta ma ita ita sallah akan lokaci to idan ka dawo ka kalli sallah za ka ga mafi yawanci gaba ɗaya awa ɗaya muke yi a sallah a rana awa ɗaya domin idan ka bude man za ka ga mafi yawanci an daɗe ko ya ja doguwar sura ko ya yi shafi guda ko ya rubuɗi a sallah a za'a la'asar da magariba da isha ko sallah asuba to insha Allah ta'ala za ka samu cewa abin da ya aiwatar a cikin baya wuce minti goma sha biyu idan aka yi da sallah to minti sha biyu sau biyar ne muka ce awa daya to awa ɗari uku da sittin kake da wuce a shekara wanda ka yi sallah tsantsar biyayyar Allah abin da yake na wajibi awa ɗari uku da sittin kake yi to awa ɗari uku da sittin ko shine muka juye da ita in kai kwambatin ɗinta awa ashirin da hudu ka buga adadin da za ka samu shi ne za ka ga ka sami wato kwana goma sha biyar a kwana ɗari uku da sittin kwana goma sha biyar ne kaba Allah kawai zalla kwana goma sha biyar a kwana ɗari uku da sittin saboda haka wanda yake tara goma in yi sha biyar sau goma zai ga wato wannan shekara goma da kai kwana ɗari da hamsin ne ka ba Allah tsantsa na sallah kwana ɗari da hamsin idan mutum ya shekara ashirin kuwa kwana ɗari uku idan mutum ya shekara talatin kwana ɗari hudu da hamsin tsantsar sallar ke yi wa Allah ke kuma Allah ya ce da halitta shi don danna waya ba ko don bacci amma kwana ɗari hudu da hamsin ya a kwana talatin a shekara talatin idan mutum ya shekara sittin fa kaga kwana ɗari tara ne abin da ya ba Allah maɗaukakin sarki to idan ba da irin wayannan abubuwan da ake annaba ne da su islam ya roƙo mana da za su yi compensation ba in aka zo ana bayanin hisabi ranar kiyama mu ne na farko domin al'umma baya za a gaya ma wani ya shekara dubu biyu kuma yana gurin Allah to kai da annabi yace amaru ummati fituna aw sab'un shekarun al'umma ta 60 ne ko 70 kuma a shekara da ya kawo Allah Allah fara goma sha biyar ai ba abin da kai domin a jarabawa ko kai aka ce ka bawo kanka maki rashid zaka rubuta fen ne baka ci komai ba akwai inda da kyau ko to shi za annabi ya roƙa mana sai aka ba mu bonanza a shekara wasu abubuwa da za su je su kamo waɗancan al'umma kamar yadda muka ji a wazaifu ramadan ai mun ga bawan Allah da aka bamu labarin sa wata dubu ya yana rike da makami daukar kalmar Allah ya ki kawai wata dubu shi ne wannan lailatul qadar shekara 83 da wata hudu kenan to shi ne Allah madaukakin sarki ya agaza mana idan ka shekara 60 a duniya in sha Allah ka shekara 40 kana yin azumi kake arba'in Allah Allah na kalli ke nan kaga arba'in da biyar ne ba domin shekara sha biyar ta balaga to shekara arba'in da biyar to in Allah ya yarda wannan shekarun da kai kana yin azumi duk shekara ta dace da lalatul kadar to da wannan da kake ke duk shekara to sai a dauki shekara 83 ka da wata hudu ayyukan wannan sittin din ko 45 da kai shine zaka zo ka kai kayi wa sauran al'umma fintin kau kuma bi wato da hadin da yana kadari idan Allah ya sa ya rubuta ma ka dace da shi ibadar da za a rubuta ma irin ibadar mala'iku za a rubuta ma yusabbihuna al-layla wan nahara la yaskurun dan bauta ne a awa 24 ba yankewa dan bauta a awa 24 kaga annabi ya ga mana ka'aba da Allah ya halitta mana duk wanda Allah ya ba dama ya je ya tawafi to sai aka yi wa mala'iku a sama daidai sai ka ka'abar ya shi ne baitul ma'mur annabi ya tun da Allah ya halicci mala'iku farko dubu saba'in suka kewaye ka'aba to ahlus sama da Allah ya ce wa baitul ma'mur suka yi tawafi bat bat din farko suka yi tawafi sun koma jeje suna jira a dawo kan su yi sakan bat annabi ya kuma har yau ba da kansu ba kuma har kiyama ta zo ba za a zo kansu ba saboda yawan mala'iku to irin wannan ibadar za a ce fa kai wannan shekara 83 da wata hudu to shi sa za ku ga dukkan hikima da sani ya kamata yake zage dan su wajen ne wajen ya zo ya raye lailatul qadr ya raye dararan ramadana gaba daya domin ya dace in Allah ya bace ka ba wani gida zaka ga ya fadi ba ba bushu bane zaka ga cikin sujjada dacewa da ranar da sallah asuba da sallar isha'i a jami'i idan Allah ya taimake ka ka dace da wannan su sai ka tashi ranar alkiyama cikin al'umma annabi alaihi salatu wassalam ne yawan ibada bayan irin su lailatul qadr sai irin su yawmu arafa ranar arba da za su baka ibada shekara biyu sitti shawwal ibada kwana sittin an fahimta ko ire-iren wayannan to za mu ga da su ayyamul biyu ire-iren su da yawa da azumin litinin da alhamis to da ire-iren su ne muke samu mu daga mu ga mun yi wa al'umma baya tuntun kau ba don wannan ba wa inda za mu to shi sa duk mai hikima muke fada ba ne ji bane dan kai tanadi dan wani yanzu ya tanadi dan kalin tura buhu biyu sai an ce yanzu kuma a kwana talatin din nan saboda yawan kwanan ko kuma buhu daya sannan kiran tsunkwai tun yanzu an yi tanadi kiran tsunkwai guda kaza an fahimta da kyau sannan wani ya yi tanadi kayan sallar yara an gama komai nasu an gama wayannan duka ba ne su bane amma kada a yi wato a gina gangan jiki a manta ruhi an fahimta da kyau yadda kai tanadin abinci gero ko kaji yanki kaji kaji don kar kunu ya yanke ka yi tanadin gangan jiki to ta ruhi ba shine muka yi bayanin da yanzu tun kafin azumin ya zo yanzu ka fara tanadi domin imamu zuhuri an tambaye shi ne ne azumi yace abu biyu ne inna ma huwa it'amu ta'ami wa tilawatul qur'an yake ciyar da abinci ne da karanta alkur'ani wani tanaji kai a wannan ramadanin cewa karanta alkur'ani za ka sauka nawa za ka yi tun ka abin da ka fara wannan tunanin in kenan wani tanaji kai na cewa ban fahimci suratul hud ba gaba ɗaya ya kamata wannan shekaran fahimce ta kai wannan tanadi wayannan su ne tanadi na ibada na gina ruhi wanda tanadi sai na cewa Allah ya da a wannan shekarar ba zan yi musu sallah farilla ko dai ba a wannan Ramadan domin babban nasara Allah ya taimake ka duka sallolin farilla ko mijin kai a wannan masallacin tattara ka fago wani gurin ka ga a Ramadan kwana 30 ba kai mijin farilla wannan yana ɗaya daga cikin tanadin da ake yi wanda tanadi kai na cewa in Allah ya da kullum sai ya da mutum ta yi shi ne malamin suka ce kyakkyawan niyya kawai ka sa a ranka cewa kana da iko kamar yadda muka bada misali a masallacin hidaya kai burin ka kawai ka ba wa mutane biyu wata guda ɗaya ɗaya a kuɗin da kake da shi kenan amma a ranka kana jin cewa ina ma Allah ya hore mu ba mutum ɗari to ka san cewa shi Allah madaukakin sarki ladan mutum ɗari zai baka ba na mutum ɗari da ka bawa ba wannan mutum da ko da mutum goma kake ciyarwa a ranka ka rika jin cewa in Allah ya ga mutum hamsin za ka ciyarwa wannan mutum goma da kake ba to ladan mutum hamsin za a ba ka to wannan abubuwan su ake so duk mu je ta dalilin idan ba mu iya wannan ba to ba za mu more da ibada ba al-ikhlasu wa ihdaru niyya zaka ga an je layin su to da yake kiranta wannan bai wannan dan kastamari ya su zuci ne ciyarwa ka ce da mutum kaza a rana sai ka ka ce da mutum goma a rana kuma an kai kalari me yasa saboda burin ka kai ma kai haka wani kuma mutum goma ya yarda a kai shi layin mutum goma kacal a bashi a nan domin iya goma su yake sa rai Allah ya baki lada to ya baka na goma ɗaya a layin ɗan goma to ya kamata mu gyara niyyar mu duk wannan abubuwan wannan ramadanan da muke ta sha bamban da ramadanan da muka yi guda goma a baya ashirin talatin arba'in da wanda suka yi hamsin sittin ba to duk da wannan ramadanan ka yi shi ka an naka muwaddiya kamar kana ban kwana cewa daga wannan ramadanan ba za ka kuma wani ba ya fi kowanne kyau saboda haka wannan shine tunatarwar da nake so na yi wa 'yan uwa dangane da wato wannan wata ne albarka fatan da muke yi Allah madaukakin sarki ya samu fara a sa'a kuma abu na karshe da na faɗa shi mu sani cewa a wannan watan za a baje eh ranar da lailatul qadr ya bayyana a ranar Allah zai yi baje yadda ka san kasa idan aka zo dukkan mun shekara gwamnati ta yi baje to Allah yana ba sa baje din a gurin sa aka koya duk Ramadan sai a baje duk wanda kaga yayi aure a wannan shekara to a wancan Ramadan da ta wuce aka rubuta sunansa a layin yan aure duk wanda kaga yayi kuɗi a wannan Ramadan a mu shekara da ta wuce a Ramadan da ta wuce ne a Lailatul Qadr a daren Lailatul Qadr aka rubuta sunansa cewa wani zai kuɗi duk wanda kaga yana rashin lafiya a ramadanin da ta wuce ne aka rubuta sunansa duk wani abu da kaga ya samu wani a wannan shekarar da muke ciki a ramadanin da ta wuce ne aka rubuta sunansa ba a sabuwar shekara ba ne ba shi ba ne an fahimta da ko to mu dage lambe mu ƙara zage lambe mu ga wannan ramadanin Allah maɗaukacin sarki ya rubuta sunayen mu a irin burukan da muke da wanda ya sa aure a gaba da wanda aure ya sako a gaba duk su kuɗa to wannan shi ne jan hankalin da nake so mana dangane da wato wannan ibada da muka shiga ne albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu za mu shiga suratu hud suratu hud idan ka fara lissafi daga sama ita ce sura ta sha ɗaya sura ta goma sha ɗaya suratul fatiha bakara ali imran nisa'i an'am maida an'am al'arab anfal sai tauba sai yunus sannan kuma sai suratul hud ita ce sura ta sha ɗaya a littafin ka faro ɗin ji daga sama amma kuma ita ce sura ta hamsin da biyu a cikin surori guda ɗari da sha hudu ta sauka ne kuma alhamdulillah bayan suratul yunus tana da ayoyi sura ce makkiya shine zanzan da yafi inganci annabi yana makka aka saukar da ita sannan tana da ayoyi 123 a lissafin mutanen kufa da basra amma a lissafin mutanen sham da makka da madina su kuma yana da ayoyi ɗari da ashirin da biyu sai dai a wani lissafin na ɗan madina kuma suna da lissafi biyu tana da lissafi ɗari da ashirin da ɗaya ayoyi ɗari da ashirin da ɗaya ana kiran da suna suratu hud saboda sura annabi hud ya bayyana kusan sau biyar a ciki a nan ne kuma a wannan surar aka fi ba da labarin annabi hud da fadi a wasu guraren za mu ji surar ce shuara an ɗan faɗi sunayensa an faɗi dan tarihinsa kaɗan amma bai kai suratu hud ba kuma yana da daga cikin dalilan da yasa ake ambata sura da sunanta idan ka ji wannan sura a sama to za ka ji an faɗi wani abu ne wanda yake na musamman ko labarin wannan abin da aka faɗa na suran ko annabin da aka faɗa to wannan shi ne abin da malamai suke faɗa dangane da abin da ya zabi wannan sura mai albarka muna roƙon Allah kuma sannan babba abin da take koyarwa shine aqida yadda za ka kodin ci Allah madaukakin sarki shi kadai a cikin ranka Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu iko aiki da abin da za mu ji sunan Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
na'am بسم الله الرحمن الرحيم
na'am
ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير
bayan da jimla Allah madaukakin sarki yake alif lam ra wato Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik shine fasara da ko ce inganci ta kanta zadul basir ka karanta fathul kadir na Imam Shawkani zadul basir na Ibn Jawzi da sauran tafsir ma gaba daya kamar yadda muka faɗa a farkon suratul baqara shine Allah madaukakin sarki shi ya san da yake ne shine ma'ana ta farko kurman baki ake kira an bayyana da gogo na biyu ana ba da ma'ana cewa Allah madaukakin sarki ya bugawa larabawa ne ya yi musu ce kalanjin dinsu a kan wayannan harafan domin suna kalubalen da annabi alaihi salatu wasalam cewa ya qur'an cewa qur'ani zuwa yi da ke kirkira yi sai annabi alaihi salatu Allah madaukakin sarki ya kalubalen cewa to tun da kirkira yi kuma ai kuna magana da larabci saboda haka da yaren da ya amfani da shi hurufin hijaiya ne daga a ne zuwa z alif ne zuwa yawo bari mu ba ku misalan ku alif ne da lam da ra kuma ku dauki irin su ku kawo irin su an kunyata wannan ma'anar da ma ma'ana ce mai kyau cewa ta haddi ne domin za mu ji a turan ma Allah ya kalubalance su su kawo tura goma cikin ɗari da jawo in sun isa ko ba za su iya ba saboda haka ma'ana ta uku shine masu ɗauka ce alif tana da nufin Allahu lam tana nufin kaza ram ra tana nufin duk wannan shi kuma ya yi nisa da ma'ana wannan ma'ana ta farko ta fi kowace kwari sannan ta biyu to Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan kuma da yadda ta alamomin da ake gane sura makkiya dama akwai fitowar ta bayyana da da wurubul muqaddaa in banda suratul baqara da ali imran ko ana cire su wannan sun dole muqaddaa ne amma ɗan madina ne sai da ga alamomin da ake gane sura wannan ɗan maka ce daga ci akwai zuwan da da ta buɗe da huruful muqadda har kurban baki sai Allah ya ce kitabun wannan wani littafi da ya kawo shi da yake uhkimat ayatu wanda aka kyautata ayoyinsa wane mu ce thumma fustilat sannan aka rarrabe ma'anonin da lilladun hakimi kamar ka ce to daga waye ce sai Allah ya ce lilladun hakimi daga gurin mai hikima littafin yake khabirun kuma gwani wanda yake kwararre wajen ba da labari shine khabir lilladun hakimi khabir daga gurin mai hikima khabirun kuma wanda yake kwararre wajen ba da labari shine ma da yake uti mata hayatu ayyiya muqamatun fi rabbiha wato mu kamata wajen lafazin alkurani mu kam ne kana kallon sa mufassalatu fi ma'ana sannan ne rarrabewa ne wajen ma'anarsa fa huwa kamilun suratin wa ma'ana sau suratin wa ma'ana cikakke yake wajen surar da kuma ma'ana hada ma'ana ma ruwaya an mujahid wannan shine mujahid da wakata da abin da suka fassara min ladun hakimin khabir ay min indillahi hakim fi aqwali daga gurin Allah madaukakin sarki ne hikima da hukunci duka ana fassarawa fi aqwali wajen maganganun Allah madaukakin sarki wa ahkamu da hukunta hukuntansa الخبير بعواقب الامور wanda yake ba da labari kwararre wajen duk al'amura al'amuran da suka faru Allah zai ba mu labari a kan sai Allah ya ce
ألا تعبدوا إلا الله na'am إنني لكم منه نذير وبشير Allah ya ce Allah ta abudu illa Allah kada ku bauta wa kowa in ba Allah madaukakin sarki ba innani lakum minhu lalle ni a gare ku minhu daga Allah nake nabiru kuma ne gargadi ne ni akan abin da duk in kuka yi za ku shiga wuta shi sa ba wani abu da zai shigar da mu wuta annabi bai faɗi ba babu duk wani abu da zai iya cutar da mu kafin annabi ya bar duniya sai da ya bayani a kansa domin an ce azizun alaihi ma alisu harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim saboda haka sannan kuma wato a bashirun kuma ne albishir ne ga duk abin da zai shigar da mu aljanna shine wato Allah ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun mubin shine Allah ta'budu illa Allah kuma shi ta Allah ya gaya mana a cikin suratul anbiya da Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba mu taba yi ko wani manzo ba kakaf min qablika kafin ka min rasulin illa nuhi ilayhi fa dai sai da muka yi man wahayi ya aka yi man wahayi cewa annahu la ilaha illa ana in ka je ka ga yawa al'ummarka cewa ba wanda ya cancanta a bauta wa sai ni fa'budun kuma ku bauta mu haka kuma ya faɗa a suratul nahl ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت cewa hakika mun aiko kowace al'umma manzo da manzon ya zo mai ce cewa ya ne abudullah ku bauta wa Allah wa tani bu tagut ku kiyaye tagut tagut kullum ma ya abudu min dunillah fa huwa tagut duk abin da za a bauta wa ba Allah ba shine tagut shi kuma inna ni lakum minhu nadhirun mubin lalle ni da gare ku daga wato daga Allah nake nadhirun kuma mai gargadi ne mubin kuma wa bashirun kuma mai albishir gargadi da abin da zai shigar da ku wuta albishir da abin da zai kai ku aljanna shi ne ma ne ya yi inni lakum nadhirun min al'azab in khalaftumuhu ina muku gargadi daga azaba kada in kun saba wa Allah wa bashirun bil sawari in ata'tumuhu sannan ina muku albishir da lada in kun wa Allah da manzo biyayya kamar yadda yake faɗa Abu Gani annabi alaihi salatu wassalam wata ran ya hau kan dutsen safa inda masu aikin haji da umara suke zuwa su hau su biyo su kalli Ka'aba yana hawa bari abi butul qurancin al-aqrab thumma al-aqrab yana hawa kan dutsen ya yanzu dutsen safa ai a cikin wato a me ake kiran sa a dadi ta dani saboda kawai in ka zo ba za ma ka gane ka hau kan dutsen ba sai an gaya ma ka hau da kanta yanzu kana tawo wala ga kawai yan cikin kankani amma ya da jininsa hawa za ka yi sosai kan dutse amma yanzu duk abubuwa a jarin da mu da muka je za ka yi jiki kansa jaban da ruma ya yi kasa amma abin da za ka hararo a da yana da nisa ga shi nan da an sama mai ake kiran jalof da a kasa da babu wannan kuma guri ne mai kwarkwazar kwakwai sosai yanzu ana iya hawa da da za ka hau ka zamu amma yau hawan yau da gobe duk gashi ya sa guri ya lauci za ka iya hawa ba takalmi ma to shi ma dutsen gaba daya da tidin sa amma yanzu za ka ga ya riga ya tidin bai da wani yawa bai da wani yawa to shi annabi ya hau kansa saboda su bai musamman kaza a nan lokacin da annabawa in suna so su isar da sako inda ba la hausa ka microphone sai a hau kan dutse a yi magana kuma gari ne ba rediyo ba talabijin saboda haka ba wani noise pollution da zai damu mutane ba motoci ba babura da an yi magana an kai magana za a ji sai annabi ya hau kan dutsen safa da ya wuce ya kwalla musu kira yake ya ku taron kabilun ƙurayshawa ya ku yan uwa na ƙurayshawa na kusa da na nesa fatima wusul abiwa an murya annabi alaihi salatu wasalam duk sai suka haɗu fakana da yake ya ma'akar ƙuray ya ku taron ƙurayshawa a ra'aytu law akhbartukum anna khaylan tusbihukum alakum musaddiqi da ran ba ku labari cewa ga wasu mahara nan sun zo a bayan dutsen nan za su yaƙi ku za ku gaskata ni fa qalu lokacin ba ai ko annabi alaihi salatu wasallam suna ce masa al-amin da kansu sai suka ce da shi ma jarabna alaika kadiba ai ban taɓa kama ka da ƙarya ba قال سيدي بيني نذير لكم بين يدي عذاب شديد to Allah ya aiko ni na zo muku gargadi ne duk wanda ya kiri na Allah zai bar azaba ne radadi to anan ne zai gaji a gariya kuma kake da sun da ya daji amma in zai ka tsaya daji saboda ya ce Allah ne ya aiko shi har a lokacin ka ga dangi ne ba dangi sai Abu Lahab babban annabi amma shi ya fara bude baki ya gaya wa annabi bakar magana ya gaya maka kalmomi marasa kyau yace alihaza jama'a na dan wanda ka tara mu sai da ni to shi ne Allah ya rama masa yace tabbata da abila hadin wa tabba ma abina anu maluhu wa makasa amma ba ba fassara wani dan naija za ka yi ba wani dan bidda ko dan shi ne tabbata da abila hadin wani abin da yake kai abu na ka ci abu kaza ka ya kudinta ba ma a yau wai haka yace kuma wallahi haka Allah yake ni kaga wannan aita addini ta an fahimta da ku yawa saboda haka shi ne kuma muke faɗa cewa addinin musulunci ba gaje gaje ba in zo ka ce ka more ko ke nan ba ita karo ta bi karka Allah ya yi wajen ko ka ce a'udhu billahi minash shaitani ba wanda yake ka dauke ni ka ce ne maka sai dai kai ka ba hanyar da ubangiji ya dora ka kai in zo ka ce ka zaje aka zaje a bila sai ka karanta tabbata da ka more shi kenan saboda haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wato shi annabi alaihi salatu wasalam bai albushi ne kuma bai gargadi ne sai Allah ya ce wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana amin يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم شديد.
الله ما أوكي سرقيتي وأن تكبروا ربكم لن يكن مغافرة أبنجيني. sai mu ji abin da shi ma muke jaratawa ke ku nemi gafarar ubangijin ku a sun ba tubo ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi shine malamin da ke a sai akwai bambanci tsakanin tuba da neman gafara an fahimta da kyau ku shi tuba dama mai alaji ya gaya ma ga sharaɗar mu shuruɗin tawbati annabi mu alama fata wani yato Allah ya huta ila dambi wa an yatruka al-ma'siyata fi ta'atiha sannan wani malami ya tsara wa an yuqli'a ko an zargi kan da shi ne abu wayannan ko kuma rabbul mazali wayannan su ne gardan duba in istighfar kuma kana yi ne domin Allah madaukakin sarki ya share ma abubuwan ka kuma ya bude ma hanya sannan da niyyar ba za ka koma ba shi ne malamai suka ce to wannan shi ne fatuwa domin akwai wanda zai je zo ya yi abu yana nufin bari in ya gama zai daukar biyu istighfar kuma da niyyar in ya gama zai kuma yi wannan ba gaba ɗaya da rantuwa ba su cika ba to shi ne Allah ya ce ku nemi gafarar ubangiji sun ma tubu ilaihi sannan kuma ku tuba zuwa gare shi idan kuka yi haka yumatiyakum mata'an hasanan Allah zai ji yadda ku daɗi wanda yake daɗi ke kyawun daɗi ila ajalin musamman zuwa wani lokaci wanda yake musamman wanda Allah ya kididdige zan yawo iyaka wa yuti kulli dhi fadlin fadla sannan Allah zai ba duk wani ma'abocin balala balalarsa wa in tawallau amma ku sani cewa kuka ba da baya fa inni azabu alaikum azaba yawmin kabir ina ji muku tsoron wato azabar wani iri wanda yake da girman gaske ba ka da nan ba ku a jikin da take karata إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.
Allah ya ce ila lahi marji'ukum lalle makomanku tana a gurin Allah madaukakin sarki kowa ya sani cewa duk abin da zai yi akwai wanda ya za ta gidan kanwa makon muku ta gura Allah madaukakin sarki wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah ne iko ne akan komai man amila salihan min zakarin aw unsa falanu'iyannahu wa huwa mu'minun falanu'iyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aikin kwarai namiji komai yana mumini to Allah madaukakin sarki yace zai cika masa za mu je da shi rayuwa mai daɗi tayyibatan za mu je da ji rayuwa mai daɗin gaske wanda na ji yannahum sannan za mu saka musu ajran mu irin ladan su bi azani ma kanu ya'malu da irin mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa kaga annabi ali da zai tsara ya ga wa sa'ad ibn abi waqas yace wa innaka lan tusika nafaqatan tabtadi biha wajh Allah ba wani aiki da zaka yi dan Allah ba wata ciyarwa da zaka dauka kai dan Allah madaukakin sarki illa ujita biha ba sai dai an baka lada hatta ma ta da alufi simra atika annabi yace har abin da zaka sanya a cikin wato bakin iyalin shi kanka wannan idan kai Allah zai baka lada sai Allah yake ألا إنهم يفنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور Allah madaukakin sarki yace ala ku saurara innahum su kafirai yabduna sudurahum suna karkatar da kirjin yadda ko minu dan su wai ku yaro annabi alaihi salatu wasalam idan aka zo gurin da yake karantar da sahabbai sai mutum ya rika karkatawa da wanda ya gani ba kamar dai yanzu idan mutum ya zo shi kawai ya dawaya an fahimta kuma kai ya ne ba wanda ya kira shi kawai dan ya ba darar to saboda haka su ma idan suka zo wucewa sai gaba annabi alaihi salatu wasalam sai a karkatar da kirji yadda mu'minu dan su kuyar masa sai Allah ya ce ala ku saurara shine mutabituna siyabum a lokacin nan ne kuma suke lulluba da tufafin sai mutum ya dauki mayafin da yake jin zai raba fuska kai irin wajen magani ba Sai Allah ya rubuta sarki ce ya alamu ma yusirun Allah ya san me suke koyewa wa ma yu'linuna kuma ya san me suke bayyanawa innahu yuza saboda shi Allah madaukakin sarki ya alimun masanin bi zati sudur da duk abin da kira za su koyi abin da kirjin ka ma ya koyi Allah ya san da shi wannan da wanda kai a jini sai Allah ya ce وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi babu wani abu da yake taka ban kasa kullu ma yajibbu ala al ardi huwa dabba duk abin da yake taka ban kasa shi yake kiran sa dabba Allah ya ce ba wani abu da yake taka ban kasa an bayyana da kyau ko fil ardi a ban kasa illa Allah ya rizquha ba bi arzikin sa na gurin Allah idan ka fahimci wannan da kyau ba za ka zama mahasari karfe wa mutane hasada ba an fahimta da kyau ba za ka yi mutane mutane kyaki da sau hikidi wato hikidi ba duk ba za ka yi wannan ba domin ka san Allah ne yake shi sa da musulmi sun fahimci ma'anar abin da muke riyawa kullum bayan sallar farilla wallahi da ba biyar da za a ce wani ya je wani a ce ai wani ai riba ne ba wannan magana domin kai da Allah ne yake shi kuma Allah nan da yake bayarwa yana nan da shi da abu kuma ba abin da zai yi eh kai ba ka roƙa ba ka mana dan me yasa za ka yi wani asara ko bakin ciki me yasa cewa kai kana yin da sallah kake astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram kai wannan ka biyo ka gyara zama kuma kace Allahumma la mani alima alai wala mu'ayyan lima mana in ka fahimci wannan da kyau wallahi ba yadda za a yi dan wani yayi kuɗi ka da domin cewa kan ya Allah babu wanda ya ce hana abin da ka bayar sannan ba wanda ya ce bayar da abin da ka hana dan idan ruwa da abin ka wata sai da ciki ni ma baka san me za ta haifa ba wata inda yan hudu ne ba ko saboda haka kai ma da Allah ya baka arzikinka wanda yake bayarwar shi kuma yana nan alwahab kawai abin da ake so ka rike shi ka yadda Allah ya fi karfin kowa ya fi kowa sani halin da kake ciki ya fi kowa tausayin ka ya fi kowa san ka to zai ba kullum ka da hararo wayan na abubuwa don ka hararo su sai ka zauna lafiya za ka gan wani ya yi kuɗi ko ya yi ilimi an bai da jago dan za ga wani ya yi kuɗi amma zuwa ba sai da gidi idan mutum kuɗi ya za ga duk girman mutum ya durkusa a gaban sa ya kwanta ilimi ne za a ce wani ɗin a gaban ba aka haife shi ba to sai ne an bai da ake ko amma kuɗi yanzu za a gani ka zama addabi ne za a ga mutane kowa na kwanciya a gaban kowa ai alaji wanda ka zo a rika daga hannu ilimi ne sai mutum yayi da gaske haka sarauta haka kowane irin abu da sai Allah madaukakin sarki zai yi wa mutum to kai da Allah ne yake yi sai ka zauna lafiya domin kamar da yana alaiki cewa la asidu aduwullah shi ma hasadi fada yi da Allah domin Allah ne ya rabo kace Allah ba kai ba abin da kake ce Allah ne ya rabo sai kace da iya ba idan ku ka sa wa zuciyarka wannan shi ke nan za ɗaya daga cikin za ku iya tuna wani karatun mu har maganin da zai maganin hasarin an kawo cewa idan Allah ya yi wa wani wani abu zuciyar ka ta gaya ma dan me ka kira wasu ko ka je kai man manna ko ka kira shi a waya domin ka turbuta ta kace shi abin da zai in ya ɗaya daga cikin hanyoyin da za ka turbuke wato hasarar ka kamace ta shine ka danne ta to kaga Allah madaukakin sarki ce babu wani na ga babu misalin na manta sai da cikin tafsirin da na karanta misalin wata tururuwa ko annabi Suleiman ya ganta ta fito ta dauko dawa ta kai ta komo tunda yana magana da tsuntsaye da kwari sai mata magana yake ce wannan abin da yake daukowa kina zuwa kai ba kina take ajewa take kaiwa a familin da take da ajiye saboda a ci ke ce kamar guda nawa ce take sauri a shekara ke take guda uku saboda haka ke ce to ga abincin ki je ki ɗebo wanda zai yi ki ki ajiye a ɗaki a yanzu a cewaye cewaye dakata kawai ni zan rika baki duk shekara zan rika kawo miki abin da zaki da ta daji ya daji da ta daji na kowa abin na wannan shekara kawai sai ta ɗebo mai hukun guda uku sai ta ɗebo guda goma a cikin sorinsa ta ɗebo guda goma da ya zo sai ta ɗebo kwaya goma sai ta yaki ce mun guda uku kuma za ki ɗebo goma kuma na ce miki da shekara ne sai take cewa ta ce dalilin da yasa na ɗebo goma saboda wanda yake ciyar da ni kafin yanzu ka zo ka ce za ka rika bani shi shekara yace ta ce shi baya mantuwa kai ba za ka iya manta da ni shekara sai shi na ƙara supplement yadda ni shekara sai ka zama ma ka maka ka bi tsantsan tauhidi a gurin tururuwa to kaga Allah madaukakin sarki baya mantuwa ba wani abu da shine misalin da ba mu ana ai ko wani ya zo yana addu'a yana ya Allah a harami ya Allah ka ba mu dubu goma Allah ka ba mu dubu goma wani ya zo shi kuma ya daga hannu yana dai sai ya dauko dubu goma ya wurga mai dinan Allah ta shi ka bata mana shi ta shi ta shi wai saboda shi ya zo roƙon biliyoyi wani ya zo yana tambayar dubu goma kai ya bata musu jini ka zo shi wannan da ya cewa dubu goma tauhidin da ya fi na mai wannan kada a ta shirin kyau domin shi wannan gashi Allah ya biya bukatar ta tun yanzu wannan goma da ya ba ya ce ta ke ba su guri Allah ne biya domin ya yi da Allah zai ba shi kai ko yanzu da karo kana jin cewa za a ta shiri to kuma gashi nan ba zai ta zama ko wanda ya zo yana cewa wai da Allah kare sai ka sa ba za a tuna mu ko yana da yawa saboda ya binci murya yana daga murya sai ka dala sai mana shi sai ka ga ka zo kallon mutum yake wa Allah duk taron nan na arfa duk taron wanda ke da wasu duk hayaniyar nan da ake Allah yana jin kowa kamar shi kadai yake saboda haka ne ne wa Allah kallon mutum sai mu dace amma da zarar mun aje yake a wajen irin na mutane sai ya kyale mu da dabaru to kaji abin da Allah yake wa ma min dabbati fil ardi ba wata dabba a ban kaza babu ila illa lillahi rizquha ba dai Allah ne yake azurta ta ba an ba mu misalin direban da yake tafiya daga nan zuwa Abuja suna cikin tafiya wani kuda yana tsadan kudin sai in shigo sai suka bude gilas ya fita ashe da ya fita sai ƙara dawowa ana ta kokari yadda kuke kan kokari a mota ya ki fita wasu ce fara saboda haka aka yi sai wallahi da yau biyar da rabi in an yi ji a je tana ana take biya tun daga Kano har dai da aka raba hanya maraba wa tsakanin tsakanin Kaduna da Abuja sun tsaya a wani guri suna tsayawa faran nan tana fitowa kawai sai wani kadan gari ya loma ɗin ne shine wani daga cikin yake cewa wannan fa darasi ne darasi ne abincin wannan fa farar da take fita abincin wannan kadan garin ne Allah ya ajiye shi a nan zai ba shi shine daga nisan duniya Allah ya kawo masa ku ne kuma za ku kawo shi yasa malaman ke cewa lokacin da mutum ya zo yana jin kai ba za ka je ko ina ba da shi Allah ya amfani ka kada gadon bayansa kuma sai ka kai mun ba da misali da annabi Musa da annabi Yusuf alaihi salam duk wannan misalai ne Fir'auna saboda annabi Musa kadai ya kaje yara da jarirai ba ta kada su ba ashe jaririn ma a gidanka za a dalle shi wanda kake ba zai zama kowa ba to a gidanka za a dalle to in muka bayyanci wannan muka san waye Allah za mu zauna lafiya an fahimta da ko to wannan ayoyin so muke ba wai kawai mu rika biye Qur'ani ba mu rika tadabburi وما من دابة في الأرض با ولا أحد دابة تجي تاكا بكتا dan kan wani ya zo ya ce ma ai iya abin da yake tan gaban kasa sai ya sura a cikin suratul an'am aya nan da Allah yake ma min dabbatin fil ardi wala a'irin yatiru bi jara'i illa ummun amsalu babu wata dabba da take daba ta ta gaban kasa ko wani tsuntsu da yake tashi a sama wani ya zo ya ce ai banda tsuntsaye tunda ba ta taka a sai Allah yake har tsuntsayen da suke tashi a sama illa wato illa ummun amsalukum fate su ma al'umma ce irin ku Allah yake ma akawra illa fil kitabi ba mu bar komai yin shay ba mu bar komai a cikin lawul mahfuz ba ku kiyaye alkitab ba qur'ani yake bibiya lawul mahfuz ake ne thumma ila rabbihim yahsharun sannan kowa zai koma zuwa ga Allah ba ku cikin to haka ita ma wannan aya sai ce illa ala lahi rizquha ba sai arzikin da yana gurin Allah ba ku cikin wa ya'lamu mustaqaraha Allah ya san matabbatar da inda za ta rayu wa mustawda'aha da inda za ta koma fasara ta farko kenan wasu malamai sun ce ya'lamu mustaqaraha ya san inda za ta tabbata cikin mahaifa ita wannan ba wa mustawda'aha da kuma inda za ta biyo ta bayan wato kashin garin baya a sulbi ya hulmi min bainin sulbi wa tara'i garin bayan mutum to Allah madaukakin sarki ya san inda za ta to duka wayannan abubuwan wa annal jami'a zalika maktubun fi kitabi inda Allah inda Allah mubinun an jami'i zalika gaba ɗaya wayannan Allah ya rubuta a gurin sa to shi wa ya lam mutaqaraha wa mutawda'a jalla yake kullu gaba ɗaya fi kitabi ka kiyaye dan haka ni da yawa wasu mun suna a ƴan dalika su suna cewa kitabi a in ka iya da cewa zai ce kitab anan ba qur'ani yake ji ba lawul mahfuz yake illa fi kitabi ba dai a cikin lawul mahfuz mubinin wanda yake bayani mabayyani sai Allah yake وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدث ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله مدعوك تلك الكيتي وهو الذي خلق السماوات والأرض kamar ka tambaya wa wanda ubangiji ne yake wannan arziki a ban kaza sai Allah ya ce ma huwa allazi bi ne wanda khalaqa samawati wanda ya halitta sammai guda bakwai wal arda kasai guda bakwai fi sittati ayyami a kwana shida kacal wa kana arshuhu ala al-ma al-arshin Allah ko ta tabbata akan ruwa li yabluwakum yayi muku haka ne dan ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala ya ga waye fi kyawawan ayyuka a cikin wala in kunta idan ku kace innakum mab'uthun idan annabi yake da su ku dinnan fa mab'uthun za a tashe ku ne in ba da mutu bayan kun mutu la yaqulan alladheena kafaru sai ka ji kafirai suna cewa in hada ai ma hada wannan abin da yake faɗa ba komai bane illa sihrun mubin fa sai sihiri wato tsabi ne mabayyani an fahimta da ko irin kalmomin da suke ga annabi alaihi salatu wassalam kenan wala in akarna anhum al'azab Allah yace idan kuma muka jinkirta musu azaba ila ummati zuwa ai ila amadi ko ila ajalin ma'dudati wanda yake ididdigagge zuwa wani lokaci ididdigagge muka jinkirta musu azabar da ya kula na je ka ji suna cewa ma ya hadisu me hana a kawo azabar yanzu sai Allah ya ce ala ku saurara yau ya tinge ranar da azabar za ta zo musu laisa masrufa na ba wanda ya ce kawar musu da ita babu ko daya wanda ya ce kawar musu da wannan azaba wa haka bi ma kanu bihi yastahzibun abin da suka kasance suna yi masa suna yin izini a kansa shi zai zo ya lullube shi ya kewaye su gaba daya shi ne ita azabar da suke yin bi cewa ai da rabbana ajilna na kitana qabla yawmin hisab to mu koma aya da Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa as-samawati domin mun ce sura tana bayani ne akan aqida Allah shi ne wanda ya halitta sammai da kasai fi sittati ayyamin a kwana shida a nan kaga rububiyar Allah ake koyar da mu domin abin da ake kira rububiyya shine alu rabbi ayyukan Allah da za ka tambaye su waye halitta sammai da kasai za su yi wa Allah ne wa yake saukar da ruwan sama Allah ne wa yake ba da arziki Allah ne duk wannan rububiyya ne Abu Jahil ya yarda da wannan dan ka rike iya wannan kadai ba kai da uluhiyya ba ba za ka shiga aljanna ba an da da jago to saboda haka wannan shi babban abin da ya kamata mu ce shine wannan da khalaqa samawati wal arda shi ya ji mai da kai gaba ɗaya guda bakwai titi ta ce ayyami to abin da zamu koya karkashin titi ta ce ayyami shine bin abubuwa sannu sannu da abin da ka ɗauko kaga Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa ai da abin da yake so ya faru inna ma amruhu ila arada shay'an an yaqula lahu kun kaulatin jira ta daure nono kawai kan kace ne wannan an gama to amma kuma duk da haka annabi alaihi salatu wassalam ya nusar da mu ya koya mana fiya a ta'anni min Allah wa la ajalatu min shaytan cewa duk abu sannu sannu da Allah yake gaggawa ko da ke danki in ba gaggawa a wasu wurare ba lokacin da abu ya faɗo ma a zuciya kana alheri kar ka ce bari sai gobe kana jin cewa yanzu a zuciya ka a ya kamata ka aika da wani naira goma to yi sauri ka bari in ba ka wace kan zai zo ya ma wahayin rowa yanzu yanzu zai gaya ma an ka bayar ba ka ga yanzu ka ga zai ka gaya ma wasu abubuwa kuma ka rika jin cewa daidai ne a gurinka to wannan ke nan nabi wa kana alfuhu alal ma al'adun Allah tana kan ruwa wannan kuma kima daga tauhidi abin da ake so musulmi ya rike yadda Allah madaukakin sarki ya halitta sama sama ta daya ba ta kai ta biyu ba idan ka dauki sama ta biyu ta daya ka nan da ta ka wurga a cikin sama ta biyu kamar ka dauki kifi ne ka wurga a daji katin daji idan yanzu kana tafiya a cikin um, helicopter sai kuka ci hullo kwabo a cikin daji ko da farko aka wuce da shi ba ta da kuma da taro gurin ba in aka ce ka nemo ai hada da rai to kamar da dau siji ne ka wurga a daji sama ta ɗayan ka wurga da kabi idan ka dauki sama ta ɗaya da ta biyu ka bude su kamar bude su za ka yi ba ka bude su kamar tabarma ka wurga a sama ta uku kuma kamar ka wurga siji ne a dai idan ka dauki sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu dukan su har zuwa da shida ka bude ka wurga a sama ta bakwai kamar ka wurga titi ne a dai abin da ya ko to idan ka dauki gaba ɗaya sama ta ɗaya zuwa ta bakwai ka bude su kuma ka wurga a kan ruwa ruwan da al'adu take a kai shi ma ka dauki kamar ka wurga titi ne a dai to idan ka dauki ruwan kansa da wannan samman gaba ɗaya an fahimta da jago shi ne wasu a kursi yi wasu samawati wala da kawurga a kan kursi da Allah yake faɗa cewa ta yi wasu tambayi da kasai kawurga a kan kursi shi ma kamar ka ɗauki su ne kawurga a daji to shi ta Allah yake wa kana arsuhu alal ma'i shi ta mai imani ne kyakkyawan tauhidi idan ya zo karantawa yake imani da abin ba tare da ya tsawara ba kuma zai kore ba bila ta'dilin wala tamthilin wala takyidin wala tahrifin duka ba za ka kore wa Allah ba ba tawili shi ne da Allah yanzu duk musulmi da lafiyayyen hankali da an faɗi wannan sai da Allah a kela da girman gaske amma idan ka zo kai ka kwana kana ba shi kusurwa da ayu tsabai duniya kaza kaza da ganin ka fitar daga ma'anar da ake so a kawai da Imam Malik ya faɗa yace an ruha kama ja'a ka gudanar da su kamar yadda suka lokau kai imani da su a ka sun fi daɗi an fahimta da ko ai da mako an ne yanzu ayoyin nan da muka ji in dai ka rike su a larabci yayin da liman ya zo yana biyawa a kalla sai ka ji dandanin ta daban yawa domin da gaban ranar larabcin yake da za a zuciyarka dandanin da za ka rika ji daban to saboda haka wannan shi ne to shine Allah madaukakin sarki yace li yabluwakum Allah ya halice ku da idan ya jarabe kun ji manufa halittar mu kaji na yi bayani a muqaddima wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sannan bautan nan idan muka zo yi aiki ake so sai aka ce a hasanu amala Allah ya jarabe ku ne dan ku ne dan ku yi kyawawan ayyuka allazi khalaqal mauta wal hayata limadha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ibn kabir yace Allah bai ce ahsanu amala ba ba yau aiki ake so ba me yake so ikhlasi shi kuma ikhlasi yana da rai guda biyu ko uku sharadi na farko imani wannan dama dole na biyu ikhlasi kai dan Allah ka kuwa aiki kai shuru da kabul amal na uku kuma mutaba kai wa annabi abiyayya akan abin da yake yi idan baka samu wannan ba dukkan aikin gabar wa Allah ne dole sai ka yi imani da Allah ka yi ikhlasi ka yi dan Allah sannan ka yi koyi da annabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake sa ka ba aiki to shi ne abin da ma da yake biya mana a nan yake cewa ayyukum ahsanu amala wa la in kuntu illa zaka ce da su innakum mabawsuna min ba'dil maut Allah ba zai tafi ku bayan kun mutu da yakulan nan ladina kafaru sai ka ji kafirai sun ce in hada ai ba komai bane wannan abin da ake biyawa illa sihrun mubin ba sai sihiri wanda yake mabayyani a wajen kira asahirun mubin annabi ke jingira to ai matsaji ne wanda ya fito da tsaji a fili kalmomi marasa kyau sai Allah ya ce wa in akhana anhu bil azab in kuma da zaka wato za mu jinkirta musu azaba ila ummatin zuwa wani lokaci wannan umma din tana da zuwa da ma'anoni wajen guda biyar ma'adulatin wanda yake ya tantattu la yaqulun da ma ya jisu sai ga yana cewa to me ne hana a kawo azaba ala ku saurara yau mai yatini yau mai yatini lokacin da azaba za ta zo musu laisa masrufan adam ba wanda yake kawar musu da ita wa harabihim ma kanu bihi yastahdiun sannan abin da suka kasance suna yi wa izgidin sai ya zo ya kewaye domin Allah ya gaya mana fa'atinkum annama khalaqnakum awatan wa annakum ilayna la turja'un kuna tsammanin na halice ku ne dan wasa kuma ba za ku dawo wajena ba fa ta'ala Allahu al-malikul haqq Allah ya fi karfin ya halitta dan wasa baya ya fi karfin haka an gane ko to shi ne to ita wannan umma din ɗaliban larabci su kiyaye umma tana zuwa da ma'ana guda biyar a alƙur'ani ma'ana ta farko shi ne al'amari tana nufin lokaci shi ne kuma misali na farko wannan ayat da muka biya ta biyu kuma suratul yusuf wa qala alladhina jami'u ma wadda ka ba'da umma kun ji ma'ana ta farko kenan sannan abu ma'ana ta biyu kuma ana nufin wato al-imam al-muqtadi za ka zo wata kalmar za ta zo a alkurani in ma tana nufin jagora wanda yake abun koyi jagora abun koyi shi ne ma'ana ta biyu sai na zamu koyi wannan a cikin suratul nahl da Allah yake inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi haniban wa lam yakun minal mushrikeen kaga Allah madaukakin sarki ya kawo shi da matsayin jagora aya da ni kuma inna wajanna aqaba ana ala ummati shi kuma wannan ya amma ma'ana da uku kai wato ta amal bil milla wa din ma'ana da uku kuma tana nufin hanya inna wajanna aba ala ala ummati ai mun samu iyayen mu akan wata hanya ai ala millatin ko ala dini wa inna ala athari muqtadi ma'ana da hudu wato ta amal bil jama'a tana nufin dangadan jama'a shi kuma shi kuma zuwa da kasa da Allah yake wannan ma wa da ma a madina wa zuwa alayhi awajan alayhi ummatin ummatin min an-nas yaqul yayin da ayyan Allah zuwa abin da ko annabi Musa da yake fada suka je a gurin wannan kiwon ruwan sun tarar da dangadan jama'a kaga an yi amfani da ita ko kuma wa kulli ummatin rasul ko da al'umma tana zuwa da naka wato ana zuwa mata da manzuri to saboda haka duk wannan ma'anoni ne da malamai suka ce ana amfani da su a gurin umma sannan tana nufin tawaga ma'ana ta biyar wata tawaga ko kungiya da Allah yake wa min qawli Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bi yahdun ko kuma min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun kaga dinnan tana ma'ana ne ta'ifa sai Allah yake
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم أولئك لهم مغفرة وأجر كبير
Allah ya ce wala ina zakana da an kara daga ko lokaci yayi wala ina zakana da insan idan muka dantana wa dan adam minna wato rahmatan muka dantana masa rahama minna daga gare mu thumma naza'naha daga baya kuma muka kwace minnu daga gare shi Allah ya ba mutum kuɗi ya zama mai kuɗi ne da yanzu kuma Allah sai ya kwace innahu la yu'tu to zai ga ya zama ya utu ne yake kauna ga Allah gaba daya kafurun kuma ya rike wa Allah kuɗi shine malamin ke ba da misali cewa duk lokacin da an fahimta duk jalakan da duk mai kuɗin da yana da kuɗi ya zo ya talauce to za ku ga shiga hukun da yake ba ta wato kowa ta ya tausaya ba wani irin ne yake shiga na inna da to haka wani ina ga ina wuna ma idan muka hankala masa nima kuma ba da zara a bayan da talaka yana shi da komai da ya koran da zaba sai ya to an sai ka jira cewa duk wani abu muni ya tafi da gare ni da duk wani abu ba talauci ba rashin lafiya ba kaza ba kaza innahu la farqun Allah ya sai ka jira wato farin ciki ko kuma yana alfahari shine malamai suke buga misali cewa kaga wannan da kuɗi yadda yake idan ya talauci ga yadda yanayin da yake shiga za ka yanayi ne da kowa ta ya tausaya ba haka shi ma talakan da ya samu kuɗi in ya tashi ta'ammuli da kuɗin sai kowa ya gane cewa ba ga da kuɗin ne ba cewa ba dan ko ba ka bane za ka gane wanda ya tashi cikin arziki za ka yi tashi mu'amala da dukiya cikin mutunta mutane amma wanda a sama ya tsanta za ka ga kowa rashin mutunci ko ba ka bane wannan ayoyin haka ce ne wannan tsanta da sun ga sun kare a dari yanzu kudi yanzu to za ka yi daga mutane su sai zai yi zuwa yanzu wani da aka zo kwanan nan yanzu kawai bakin hanya ba kawai ya tsoro gurin gaba ɗaya wai gini zai a hanyar mutane a nan ƙasa kawai gini zai hanyar da mutane suke yi kawai so sai ya so layi gaba ɗaya saboda ya yi kuɗi na lokaci guda to ana iya samun irin wannan wanda zai zuwa haka kawai ya yi kuɗi a sama sai ta kura kowa to shi Allah ba da jin zargi yake to wanda ya tsinta a sama innahu la bari'un fakur dan amma da ya gaji dukiya za ku ga me yasa wani ke cewa ƴaƴan masu hali sun fi girma wa mutane ƴaƴan masu halin da suka yi ta sun cikin dukiyar ke eh kuma gaskiya ne za ga mafi yawanci waɗanda ke ƴaƴan masu abun hannu za ga suna da girma wa mutane amma za ga wanda yake ɗan talaka kuma yana wulaƙanta mutane shi da bai da komai wata kila ko kuma san mar ma yake ko kuma mudafun ilayhi to sai Allah ya ce lil ladina sabaru amma banda wadanda suke hakuri wa amil salihati kuma suke aiki na kwarai su wadannan ulaika lahum maghfiratun lalle wadannan suna da gafara wa ajrun da lada kabirun wanda yake babba shi da Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المسلمين الذين هم على صلاتهم دائما عن اعتبار المساجد تبيع أن العالم في يسع الدنيا حلوان بعد يهور هل sai Allah ya ce amma ilal musallin alladina ma ala salatihim daim aka ware banda masu sallar da take amfana da sai Allah ya ce
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل Allah madaukakin sarki yace fa la'allaka tarikun ba'da ma yuha ilayk kada ka sani ka bar wani wato wani daki na abin da Allah madaukakin sarki yake yi maka wa'ayinsa wa za'iqun bihi sadru ko kuma wato kake samu kuncin kirji an ya kunu saboda kawai kafani za su ce ma laula unzila alaihi kanzu kada annabi alaihi salatu wasallam ne ke ga musu duk abin da Allah ya saukar saboda kawai za su zo su ce da shi laula unzila alaihi kanzu dan da yasa Allah ba ku sarki bai saukarwa da annabi taska daga sama ba in dai shi annabi Allah ne kawai a ga gwalagwalai na abin sa baya da diamond da lu'ulu'u in dai shi annabi Allah ne me yasa shi ne Allah maka cikin zargi yake au ja ahu ma ma ahu malak ko malaika ya rika bin sa baya idan yayi wa'azi yayi wa'azi sai malaika jibril ya ce gaskiya ya muku fa wai dan me yasa ba za a yi haka ba inna ma anta nabi Allah yake kai kai ne gargadi ne shi kuma ne gargadi ba shi yake sa mutane aljanna ko da wai a muku ne kawai shi a farkon sura an ga muku sura shi nadirun wa bashirun ne gargadi ne ga abin da zai kai ku wuta kuma mai bishara ne ga abin da zai kai ku aljanna shine to sai Allah yake wallahu ala wallahu ala kulli shay'in wakil lalle mu sani cewa Allah madaukakin sarki wakilin majalisin lamari ne abin dogare ne ga kowane abu ala kulli shay'in wakil Allah shi yake jibintar lamarin kowane abu shine dai abin da Allah ya faɗa a suratul furqan wa qalu ma li hadha rasuli yakulu ta'ama wa yamshi fil aswaq haka suka ga cewa wannan wannan irin manzo ne ga shi yana cin abinci yadda muke ci kuma yana tafiya kasuwa ya yake bane laula unzila ilayhi malakun dan me za Allah bai aiko shi da mala'ika ba fa yakuna ma'ahu nadira ya zama yana gargadin tare da shi idan yayi wa'azi ya ce gaskiya ne ko ya rike maka bara in ya bara Allahu akbar shi kuma yana bayan sa annabi na ma zai ji yana kabbara me yasa wai tuhumar annabi ce akan me yasa annabi zai ce bane me yasa zai ce abinci in dai shi annabin Allah ne aw yin da ne kan su ko kuma a cikin cikin lomar tafka daga sama kaga tafka ta dole daga sama ba zuwa zuwa ke gani aw da kuni lahu jannatin ko Allah ya saukar mata lambun aljanna da Allah ya tabbata cewa akwai aljanna a cikin lambun aljanna ya kullu dina ya rike daga cikin kowa ya ta biyo ta da da kuma da ko ne mu da ayaba ko na abu da ya kama da wannan ba ya kullu dina ya rike daga wannan wa qala zalimuna sai a zalimai suka ce in ta tabi auna illa rajulan masura ai ba kowa kuke bi ba face mutumin da aka yi sinyi wai annabi aka tsafi shi aka yi sinyi zau da ku daina wanda sinyi aka yi masa shi sai yake zuwa yana faɗa wayan da abubuwa kuma Allah yake wa sanna alama annaka yaji kusadaruka bi ma yaqulu Allah yake muna sane cewa kana samun kunci dangane da maganganun da suke gaya ba na ƙaryata Allah da suke yi da ƙaryata da suke yi akan sakon da ka zo Allah yake mun sani amma ka yi haƙuri ka dora a kai kawai dama ita duniya dole ne wasu shiga aljanna wasu shiga wuta ji yadda take so kuwa an gane ko to wannan shine bala Allah ka tarikum ba ga ma yuha ilai an nuna mun lokaci yayi na ƙara mazu abubuwan da muka faɗa biyu Allah ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin ka madaukaka yadda muka fara wannan ibada ta azumi Allah madaukakin sarki ya karbi ibadar mu Allah madaukakin sarki ya sa mana cikin waɗanda za su dace da lailatul qadr iyayen mu da malaman mu da uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da zafara masu rai kuma Allah ka tsara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa duk alkhairan da kake tabbatarwa a wannan kwanaki masu albarka Allah ka tabbatar mana da su muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madauka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu duk abin da yake damun mu Allah ka sani Allah ka maganta mana ta'ayan mu da yan uwan mu da suka kauce hanya Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya na daidaiciya da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa da sifofin ka madaukaka wannan ibada ta mu Allah ka ba mu lafiyar da za mu kauta ma ka ƙara mana ƙarfin gwiwa a cikin ta wannan tafsiri da muka fara Allah ka sa mana albarka a ciki ka ba mu ikon amfani da abin da za mu ci muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin ka madaukaka kasar mu da jihar mu Allah ka zauna da su lafiya shugabannin mu Allah ka shirye su ka dora su a hanya madaidaiciya اللهم آمنا في أوطاننا فاصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.